وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقف جوتا جماد الآخرة hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka masjid mus'abun umar wanda yake a anguwa ta kara a ci gaba da darasin littafin alfatawa da hamawiya wanda babban malami shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn tamiyyat al-harrani sun dimashqi ya rubuta wanda ya rubuta wannan littafi an aihe shi auren manzala sassan daga makka zuwa madina shekara 661 ya rasu hijira tana da shekara 728 mawuzin da littafin yake tantaunawa a kan shi shine ambata dalilai waɗanda suke tabbatar da tabbatuwar siffofi na ubangiji subhanahu wata'ala cewa dukkanin siffar da Allah subhanahu wata'ala ya siffanta zatin shi da ita ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta zatin Allah da ita to wajibi ne musallama mu yarda mu yi imani da wannan yana daga cikin tauhidi na kenan al-asma wa sifat sannan haramun ne mu kago wata sifa mu jingina ma Allah sannan dukkanin siffar da ta tabbata a cikin ƙur'ani ko ta tabbata a bakin manzannin Allah to wajibi mu yi imani da ita musallama ma Allah subhanahu wata'ala yanda kaifiyarsa yake haramun ne mu yi tawilinsa ko kuma mu zamanto mun kore ta ko kuma mu fawwaza ko kuma ya zamanto mun kwatanta yanda siffar take wannan duka haramun ne ga musulmi saboda babu wanda ya san yanda zafin Allah subhanahu wa ta'ala ke don da babu wanda ya taba ganin zafin Allah haka babu wanda zai iya kwatanta yanda siffar zafin Allah subhanahu wa ta'ala take amma duk inda Allah ya bada labari ko manzon shi ya bada labari wajibi ne musallama shi yasa malan cikin dalilan da ya koro mana bayan kawo dalilai na alqur'ani dalilai na hadisan manzalar sassalam duk wanda suke nuna cewa siffofin Allah wajibi a tabbatar mushi ya kawo dalilai na maganganu na magabata kamar tabi'ai yanzu kuma ya ci gaba da koro mana maganganu na malaman da suka gabata daga cikin malamai masu adalci bangaren sufaye ba wulatu sufiya ba wanda kamar yadda muka sani sufaye sun kasu gida biyu da kuma waɗanda suke masu dama-dama wanda suke masu adalci wanda za ka samu cewa suna kan tafarki wanda yake na tauhidi na magabata akwai kuma waɗanda suka zo daga baya wanda su kuma matafiyarsu ta cakuɗa da wasu abubuwa wanda suke na gama Allah da wani da kuma kaucewa daga firba wanda yake na hakika na addinin da manzanni suka zo da shi wannan su ake ce ma gulatu sufiya daga cikin malaman da malai yake kawo mana na sufaye wanda su ma sun tafi akan wajibin tabbatar ma Allah sufofin shi ya koro mana magana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na sufaye shine a sheikh abdulkadir aljilani ko aljiyali ko alkailani ko aljilani wanda har ma ana nasabta mai tsarikatul qadiriyya duk da shi sheikh abdulkadir ya barranta daga wannan ɗarika da kuma irin ababe marasa kyau na bid'o'i wanda masu nasarta kansu masu dangantuwa zuwa ga wannan ɗarika suke zamantarwa suna jingina min shekul islam allah ɗan shi da rama ce min mutaakhirihim al-imam abu abdullah abdul qadir bin abi salih daga wanda suke na baya bayan sufaye da akwai shak abdulkadir aljiyali ƙara fi kitabi alguniya ya haɗi a littafin alguniya kitab alguniya littafi ne wanda yake na shak abdulkadir aljilani kuma littafi ne wanda yake matsabu wanda yake mutadawal littafi ne wanda an buga shi maratan maratan sannan kuma ana muraja'a shi ana karantar da shi ana darasin shi saboda abubuwa tattare da shi musamman ma bangaren tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala sifofin shi amma ma'rifatu salihu bil ayat yace kaga sanin Allah ta hanyar ayoyi alamomi wa dalalati da kuma dalilai ala waje al-ikhtisari a huskar takaitawa fa huwa yace shine an yi arifa mutum ya sani wa ya tsaye kan yayi yaqinin cewa annallaha wahidun ahadun Allah shi kaɗai ke makaɗaici ila an ƙara har zuwa inda Sheikh Abdulkadir ya ce huwa bi jihatil ulubi Allah bangaren ɗaukakuwa wanda yana daga siffar zafi Allah subhanahu wataala Allah shi yake da al-ulul mutlaq ulubi ta kowace fuska ma'ana ɗaukaka ta zafi ɗaukaka ta siffa ɗaukaka ta matsayi ɗaukaka ta sha'ani wanda ulul zafi ragowar mu'aqqila suna inkari suna yarda da ulul sha'ani ulul qadar ulul kenan sha'an suna yarda da wannan amma ulugu zafi suna inkarin cewa ba za a ce Allah yana sama ba suna cewa in har aka ce Allah yana sama to an yi ma Allah guri wanda kuma a dalilai na alkur'ani babu dalilin da yake nuna cewa cewa Allah yana sama amma Allah subhanahu wata'ala guri ne ko kuma hakan bai halitta ba saboda dalilai na alkur'ani duk suna tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala a sama yake da zatin shi subhanahu wata'ala sannan hankali baya kore hakan saboda ubangiji subhanahu wata'ala shi yake sama da kowa da komi saboda haka ko da a hankalce kowane mutum yakan ji a jikin shi cewa mahalicin shi subhanahu wata'ala yana a sama wannan satin mun ji irin abin da ya gudana na abul mu'ali al-juwaini da kuma kenan wancan dalibi wanda yake nashi shine kenan al-imam wanda yake al-hamadani wanda ya zo samu malamin shi abul mu'ali al-juwaini ya ce akwai wani al'amari da duk yadda za mu ba mu iya tunkuɗe ma kawunan mu kuma kowa yana jin wannan in bukata ta motsa mana mukan jin kanmu bangaren uluwi duk lokacin da wata bukata gurin Allah za ta kama mu sai mu dinga jin mai biya mana wannan bukata in a sama yake ya za mu yi da wannan a lokacin abul mu'ali bashi da wata hujja a lokacin kawai sai dinga bugan kanshi yana cewa hayyara ne hamzani hayyara ne hamzani imam al-hamzani ya ya ya hayyara da ni ya dumuta ni ya rikita ni saboda kenan ya ga mai wani abin da bai da wani dalilin da zai ga shi ma yana jin wannan abin kamar yadda kowane mutum yana ji a cikin shi cewa mahalicin shi subhanahu wata'ala yana a ya ɗaukaka da zatin shi subhanahu wata'ala kaga shehu abdulkadir da ya ce ya sai kananan lawaidun adun wannan yana nuna irin yadda shehu abdulkadir ya wara da rusa aƙida ta gulatu sufiya da kuma irin waɗanda suke da aƙida wadda take ta wahadatul wujud da kuma hululiya mustawin alal arsh ya daidaita ga al'arshi muhtamin alal mulk ya zagaye ga dukkanin mulkin shi muhitsun ilmuhu bil ashiya ilimin shi ya kewaye duk abin da ka sani daga halittun Allah subhanahu wa ta'ala wala yu'una bi shay'in min ilmihi illa bima sha ilayhi yasalu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u sai malan ya kawo ayatul al-qur'ani daga cikin ayoyin da suke tabbatar da uluwi na Allah daukakuwar Allah da zata shi cewa ilayhi zuwa ga Allah ne yasalu al-kalimu at-tayyib tsarkakan kalmomi daɗaɗen kalmomi suke ɗaukakuwa kaga sabanin cishiyar da daɗin kalmomi shi yasa la'anta ba ta hawa sama miyagun maganganu ba su hawa sama kenan abin da yake hawa sama alkalmu tayyib wa al'amal as-salih yarfa'u kuma nagartaccen aiki shine yake daga alkalmu tayyib kaga amal salih shine aiki wanda yake ya dace ma sunna an yi shi da ikhlasi to shine zai dauki kalmu tayyib kai inda zaka hudu kalma tsarkakakkiyar kalma amma ba ta zaman zo ba daga al'amalin salih ko babu al'amalin salih to wannan kalma ba za ta je sama ba dole matattakala abin da zai caccaba ta kai ta sama shine al'amal salih aiki wanda yake nagari shi yasa ka kafiri da bai da amal salih duk wata magana da zai wadi mai dadi babu yanda za a yi ta daukaka zuwa sama yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi ya fara kawowa dai aya da Allah subhanahu wata'ala ke tabbatar da cewa yudabbiru al-amra Allah shine yake gudanar da al'amurra min as-sama'i daga sama da Allah ya daukaka ila al-ardi zuwa ƙasa thumma ya'ruju ilayhi sannan kuma ya'ruju ilayhi sai ayyukan bayi ya hawa zuwa ga Allah fi yawmin kana miqdaru alf sana ayinin da gwargwadon shi kimanin shekara dubu min ma sa'udun daga irin lissafi na duniya wala juz wasfu shek abul qadir yace baya halitta mutum ya siffanta zatin Allah bi annahu fi kulli makani yace wai Allah yana kowane bigire bal shek abul qadir yace yuqalu akan cewa innahu fis sama'i ala al-arsh Allah yana sama ala al-arsh ya daidai daga al-arsh kama kala shek abul qadir yace kamar yadda Allah da kanshi yace ar-rahmanu ala al-arsh istawa kaga wannan ayoyi da zaka ji dukkanin wanda yake kan aqida wanda take ingantacciya in zai tabbatar maka da tauhidi to ayoyin waɗannan na ƙur'ani shi yake tabbatar ma sau da dama alƙur'ani siffa ne na zatin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ma faratuna fil kitabi min shay babu yanda za a yi ka gaza sanin Allah cikin ƙur'ani kuma ka san Allah ta wani abu matakin farko inda za ka san Allah alƙur'ani inda za ka san abin da Allah ke so yarda da shi ƙur'ani da sunna sau da haka duk lokacin da ya zama to ka kauce ma ƙur'ani da sunna ka je kake laliban gaskiya a wani gurin da ba Qur'ani da sunna ba to kana laliban abin da ba za ka same shi ba wa zakara ayatin wa ahadith shek abdul qadir a cikin littafin shi al-ghunya ya ambata ayoyi da hadisai ila an qala har inda yace wa yanbaghi itlaqu sifatul istiwa'i ya kamata mutun ya wawaita yayi itlaqi ya saki kalma ta istiwa'i haka ce itlaq shine wawaita abu kawai ka ambata shi babu kaidi ka saki maganar babu yi mata wani kaidi ko wani da baibayi ko takaita ta da wani wani a wayan bagi na ce ya kamata itlaqu sifatil istiwa'i musulmi yayi itlaqin sifatil istiwa'i min ghairi ta'wilin kar ya mata wani tawili wani inda inda kaza kaza la wa annahu istiwa'u zati ala al-arsh daidaito ne na zati ala al-arshi akan al-arshi na Allah subhanahu wa ta'ala to da haka wannan kenan magana ce ta Sheikh Abdul Qadir cikin abin nan ƙara ya ce wa kaunuhu alal arshi kasantu Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita al arshi mazkurun fi kulli kitabin unzila ala kulli nabiyyin ursila bila kai wannan magana mazkurun a bar ambatawa ce fi kulli kitabin unzila shaka alƙari ya ce a duk littafin da kasa an sabkar da shi daga sama wannan magana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita al arshi uluwi na Allah subhanahu wa ta'ala da zatin shi akwai ta a taura akwai ta a injila akwai ta a zabura akwai ta a sufi ibrahim duk littattafan da ka sani wanda allah ya sabkar da akwai ta a ciki wanda ya sa ibn qayyim a cikin alkafi ta shafi a finta sa'ar firqatu najiya yace shafal mursaluna jami'uhum ma'a kutubihim yace manzanni gabaki ɗayan su ma'a kutubihim tare da littattafan su qad sarrahu bil fawqi lirrahman sun bayyana baro baro ya ce wa Allah yana sama ya ce wa haka lana ijma'ahum shekhal wara lalle malami na al'umma ya kai tomar ijma'i na malamai waddini abdulkadir zilani shine shekh abdulkadir malami wanda yake na al'umma malami na addini ya haka tomar wannan to kenan ita ce maganar ta shekh abdulkadir rahimahullahu ta'ala wadda yake cewa yan bagi ya talaqu sifatul istiwa min ghairi tawil wa anna istiwa ala al-arsh wa anna istiwa zati ala al-arsh qala wa qawluhu ala al-arsh yace kuma kasantuwar cewa Allah ya daidaita ga al-arsh wannan magana mazkur magana ce a bar ambata fi kulli kitabin unzil ala kulli nabiyyin ursila ga duk littafin da ka san ubangiji subhanahu wata'ala sabgar da shi sannan kuma ga duk manzon da aka turo bila kai amma babu wani manzo wanda yake kwatanta yanda Allah ya daidaita ga al'arshi wa zakara kalaman qawila Sheikh Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala ya ambata doguwan magana la ya kamilu hadha al-mawdu wannan bigire ba zai iya dauka ba saboda kenan fatawul hamawiyya littafi ne wanda yake mutawassiti wa zakara fi sa'ir safahati na wa hada a ragowar safahat na alguniya ya ambata makamanciyar wannan magana shekul islam allah cikin shi da rama ya ce walau zakartu ma ƙalar ulama fi zalika inda zan ambata ma maganganun da malamai suka faɗi fi zalika a dangane da tabbatar da uluwi na allah ɗaukakuwar allah da kuma daidaitan shi a al'arshi da ƙalar kitab jiddan lalle da wannan littafi ya zamanto ya tsawaita sosai abu ne sananne mafi yawa littattafan shekul isra ibn taymiya littattafai ne wanda za ka samu cewa yakan rubuta su musabbabin fatawa da aka tambaye shi duka ku wannan absa matakan su guda uku wanda suke mukhtasarat irin aqidatul wasatiyya da kuma waɗanda suke mutawassitai irin kenan hamawiya salimuriya siyasatul shar'iyya da kuma irin waɗanda suke mutawwalai irin bayanin tarbisul jahamiya duk waɗannan zaka ga mafi yawa kenan akan yi wa shekul isra tambaya ne sai ko kuma al-istiradatul misriya kaga istiradatul misriya bayan rubuta al-fata wal hamawiyya sai malaman misr suka dauka sai suka dinga ambata waɗansu shibohi da kuma kalubalen sa shekul isra to wannan yasa sai rubuta wancan al-istiradatul misriya sai rubuta shi mujallad hudu dan ba su amsar waɗancan abubuwan da suka kalubalanta to kaga shi ma dai mi wani abu ne suka kalubalanta cewa nan kaza nan kaza to sai rubuta wancan kaga tare da cewa littafi ne wanda yake musawwal amma shi ma dai wani jawabi ne shekul ta ya zaman to ya bada kuma iya daga ciki kaga wani abu ne wanda a ɗan lokaci ne matsalan kaga wannan littafi littafi ne wanda aka rubuta shi a ɗan lokacin da yake takaitacce kawai bayan sallah wadda take ta la'asar wa qala abu umar ibn abdul bar rahimahullahu ta'ala malai to kala abu umar ibn abdulbar abu umar ibn abdulbar allah kan shi da rama ya ce rawaina an malik ibn anas mun rawaito daga imam malik ibn anas wa sufyan sauri da sufyan sauri wa sufyan ibn uyayna da kuma sufyan ibn uyayna wal auza'i da kuma abu amr al auza'i wa ma'mar ibn rashid da kuma ma'mar ibn rashid nan abu umar ibn abdulbar yace rawaina ba wai yana nufin an tsarifin mubashar ba saboda tsakanin ibn abdulbarri da kuma imam malik kaga akwai tazaran shekaru waɗanda suke ɗaruruwa kenan mun rawaito maganganunsu a cikin kenan littafin shi a sami lima fi muwatta min al-ma'ani wal athar saboda haka anan ne ya tattara waɗannan ya rawaito fi ahadithu sifati yace dangane da hadisan da suke tabbatar da siffofin zakin Allah subhanahu wataala annahum kulluhum qalu duk waɗannan malamai magabata Allah sun su da rama sukan cewa dangane da waɗannan hadisai amir ruha kama ja'a ku gudanar da su kamar yadda suka zo wannan shine aqida ta malaman hadisi malamai magabata a immatul mazahib al-arba dukkan su sun tafi akan duk inda aka samu wani hadisi hadisin sai ke bayani akan wata siffa ta zatin ubangiji subhanahu wata'ala to wajibi ne a yi imani da wannan kuma wajibi ne hadisin a gudanar da shi kuma wajibi ne wannan sifa a tabbatar da ita a zahirinta amma haramun ne a kore ta haramun ne a yi masa tawili haramun ne a kwatanta ta haramun ne a musulta ta da na halittun Allah subhanahu wataala saboda walam yakul lahu kufuwan ahad har sa alamu lahu samiya ka gani laysa kamithlihi shay'un babu wani abin da yake kamanceceniya da Allah subhanahu wa ta'ala ala abu umar ibn abul bar yace ma ja'a ni nabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin dalilin da yazo daga manzara sa min naqal istiqati daga naqal sawar amintatu aw ja'a an sahaba ko kuma yazo daga sahabbai ridwanullahi alaihim fa huwa ilmun yudanu bihi ilmi ne wanda yudanu bihi ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi wama hadasa ba'dahu abin da ya waru ba abin da yazo bayan su walam yakul lahu aslun amma bai da tushi fi ma jaa anhu daga dalilan da suka zo daga gare su fa huwa bid'atun wa dalalatu wannan kuma bid'a ne bata ne kenan ibnu abdulbar yace ma jaa ne nabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin hadisin da muka samu ya tabbata ya zo daga manzana sa min naqal istiqati shi da hadisi labudda ya zamanto sai an leƙar jalis sanar ɗin an tabbatar da cewa amintattu ne masu addini ne ya dace a karɓi saƙon manzo Allah sallallahu wajen su saboda ba kowa bane da yake da kun sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in an samu wannan falillahi alhamdu kenan aujanis sahaba ko aka sami ya zo daga sahabbai da za a samu wani asali daga sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi sai muka leƙa wannan magana ta sahabi tana bayani akan wata siffa ta zatin Allah to kaga bayan da za a shi sahabi ya kirkiran ma Allah subhanahu wataala wata siffa saboda ya san haka haramu ne a siffanta Allah da wata siffar da ba shi ya siffanta kanshi ba wannan kafirci ne kaga sahabi bayan da za a yi haka to yanzu wannan magana duba da su sahabbai Allah ya ce Allah ya yarda da su su dukkin su adalai ne to kaga mun san cewa sun da adali ne babu yadda za a yi aikata wancan aika aika din to sai mu ce lalle wannan sahabi din ya ji magana ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sahabbai sukan jin wani abu daga manzala sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suke karantarwa sai su faɗe shi ba tare da kai tsaye ba sun dangana shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misali kai ne ka karanta hadisi sai ka gone na sai ka ce kaza babu kyau kaga yanzu da kace mishi kaza babu kyau baka je mai ba a nan sa ya ce kaza ko kaza shi ko bai tambaye ka dalili ba shikenan sai aka sai haka ka gani ko kuma sai kace mishi aikata kaza kaga wani abin da kace mai aikata kace mushi in za ci abinci bismillah sha ruwa a sha ruwa a tsugunne kaga yanzu kai lokacin da kake gaya mushi akwai hadisi na manzo Allah sassan da yasa kawai amma me yasa baka ce mai ba manzo Allah sassan yace kaga ne sai ka tsara ladun ba kake karanta ma musu yi kaza yi kaza yi kaza baka ce wa Allah sallallahu alaihi wasallam to kenan akan samu sahabi ya faɗi iri irin wannan in muka samu maganar sahabi da take da alaka da wannan to ita ma tana da hukuncin kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi amma wa dukkanin abin da ya faru bayan irin wanda ulama'ul kalam suka zamanto sun shata da irin abubuwa na tawilat wannan fa huwa bid'atun wa dalalatun duk inda ka ji wani ya karanta wata sifa ko a qur'ani ko a hadisi sai ke masa tawili to wannan aikin da yake bid'a ne sannan kuma bata ne ƙarshe kuma zai kai zuwa ga hallaka shi yasa da dama ya kai su zuwa ga korewa ma samuwar Allah subhanahu wataala ga baki da wa qala fi sharh al-muwatta Abu Umar ibn Abu Umar ibn Abdul Barri bayan wancan magana wanda ya ambata ta a cikin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wa qala fi sharh al-muwatta ya wadu wannan magana yasa kuma a cikin sharh al-muwatta at-tamhid lima fi muwatta min al-ma'ani wal asanid lamma takallama ala hadisin nuzul ibn abdulbar ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai wanda suka ma addinin musulunci hidima wanda kuma suka yi ƙoƙarin jajircewa akan bayyana ma'anoni da manufofi na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa har yau ka gane motsa ta imam malik wajen shekara 1200 amma har yau ba samu ba wani wanda ya mamu wata shari'i sharin da ya zamanto ya biya ta haƙƙinta kamar sharhunan da ibn abulbar ya yi mata na at-tamhid da kuma al-istizka waɗannan kenan sharhuna ne wanda ibn abulbar ya yi wanda duk wanda zai zo baya za ka ga yana ɗalibta ne a waɗannan littattafai ɗin saboda haka a cikin sai ke cewa lamma takallama ala hadithun nuzul lokacin da yake magana dangane da hadisi na nuzuli qala yace hadha hadithun sabit wannan hadisi ne tabbatacce min jihatin naqali ta bangaren naqaltawa sahihul istinadi hadisi ne wanda sanadin shi ya tabbata la yaftalifu ahli hadisi fi sihhati malama hadisi ba su sabani akan ingancin shi wa huwa manqulun min turqin hadisi ne wanda yake abin naqaltawa ta hanyoyin suwa hadihi ba waɗannan ba min akhbaril uduli daga hadisai waɗanda suke labarai na adilai an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon sallallahu alaihi wasallam wa fi dalil kuma cikin hadisin nan da kai dalili ala anna Allah fi samai ala al cewa Allah fi samai yana sama ala al ya daidaita ga al min fawqi sab'i samawati daga saman sammai koli da sammai kama qalatil jama'a yace kamar yadda ahlus sunna suka faɗa ka wa huwa min hujjatihim ala al-mu'tazila yana daga hujjarsu akan mu'tazila fi qawlihim cewa su inna allaha fi kulli makani Allah yana a kowane bigire yace to wannan dalili ne na ahlus sunna akan uluwi na Allah subhanahu wataala hadisi wanda yake na nuzuli abu ne sananne hadisin nuzul ɗaya ne daga hadisan da da wahala ka ɗauki littafin da aka rubuta shi na aqida face sai kaga an yi istishhadi da wannan hadisi na nuzuli wannan yake nuna maka tabbatuwar wannan da kuma cewa lalle hujja ce wadda kusan dukkanin musulmi na kirki sun haɗu a kai duk littafin da zaka ɗauko shi wanda yake na musulunci mai magana ka aqida ko jawami zaka ga suna ambata wannan hadisi na nuzuli ko ba zaka ga ba magabata suna cewa a ba cewa Allah ya sabko ko kaza yanda sahabbai ba su tambayi manzon sallallahu ba ya sabko wannan gurin ai in nan dare ne can kuma rana ce sahabbai ba su tambayi ba manzon sallallahu tabi'ai ba su tambayi ba sahabbai cewa ai hudawar rana yana shan bamban akwai bambancin lokaci yace to hadisin nuzuli kama qalatil jama'a kamar yadda ahlus sunna suka ce jama'a kenan ahlus sunna wannan ya nuna mana har kullum dalilan ahlus sunna a bangaren abin da ya shayi babu na aqida dalilai ne waɗanda suke bangaren qur'ani da sunna ahlus sunna ba su tabbatar da samuwar Allah ko tabbatar da siffar Allah ta hanyar hankali ko tunani ko kwatamce saboda babu wanda ya ga zatin Allah babu wanda zai iya kwatantawa ko ya mutunta zafin Allah amma wajibi ne tabbatarwa da abin da ya zo a Qur'ani da kuma sunna wa qala wa dalil ala siyaq qawli ahli al-haqq qawlu Allah wa zakara ba'd al-ayat ila an qala wa hadha ashharu a'raf inda al-amma wal khassa min an yahtaju ila akthar min hikayati لأنه اضطرار لم لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم yace wa dalili ala sihhati qawli ahli al-haqqi dalili absa ingancin qawlu ahli al-haqqi ahli al-haqqi anan yana nufi ahli sunna qawlu llahi fadi Allah subhanahu wa ta'ala wa zakara ba'd al-ayat wa zakara ba'd al-ayat sai ambata bangaroran wadansu ayoyi kenan ibnu al-bari sai ce dalili na ahli sunna absa daukakuwar Allah da zatin shi sai kawo dalilai na qur'ani shine yace ba'd al-ayat kama ar-rahman ala al-arsh istawa thumma istawa ala al-arsh ka gani thumma istawa ila as-sama'i sai kawo waɗannan dalilai in muka kalli waɗannan malaman da Sheikhul Islam yake na kanto mana maganganun za mu ga dukkan su sun haɗu akan ambata waɗannan ayoyi in ba wata aya ke lalubawa daban ba kowa ma in yazo ita ce da yake kawo to kai ma so ake abin da ya yalwace su yalwace ka in yau wani zai tunkare ka ce ma ba daidai bane kawai ka kakka sauka daga wannan qur'ani kar ka je ka ringa make make abin da ya yalwace su yalwace ka in ya yarda sanas in bai raba kuma ka shawa ma kanka lafiya dama ahlus sunna wal jama'a bai da gaskiya aqidan su zamna zamnan muqabaloli da kuma wadansu muhawarori ahlus sunna wal jama'a a wajen shi wanda ya karkace ma hanya ma bai da daraja da alhurmar da zaka zauna kusan sauna da shi ka zamna ne san tauna da shi don saboda ka hudu gaskiya al'umma tsakanin gaskiya amma ba shi da alhurman da za ka zauna ka karantar da shi asali ma sukan kora irin wannan daga majalisansu to kaga kuɗin haraka ne yaushe za su zo su zamna tantaunawa da wani fantarare matsala inda za ka zo ka tantauna da wanda bai raba da hadisi ko ka tantauna da wanda bai raba da abubakar umar usman waɗannan duk ba adalai ba ne to mi gaje ne tantaunawa ku ma'ana in shi ya yi gaskiya ka bi shi ai ɗayan biyu ne muka ce za mu tattauna in kai wa ina au iya kuma da alahudan au fi tsalalin mubin ko mun ko ku ɗaya na kan shari'a ko kuma ɗaya na kan fata to yanzu menene kake ni ma'ana mu zo mu tattauna kenan in gaskiya a wajen ka in bi ka to kaga shi yasa bai daga tsarin hadu suna wani jama'a iri-irin wannan hatsari akan yi ne don a fito da gaskiya a inda za a gane gaskiya amma abinda mazafiyar ahlus sunna wal jama'a karantarwa fahimtar da al'umma dora al'umma kan gaskiya amma ba kenan waman yin abubuwan da zai zama a tattare da shi da akwai rikitar da al'umma kuma inda za ku zo tattaunawa da wani sai ka fahimci cewa in har an tattauna din zai iya yiwuwa wasu su fitinu sababin wannan ko dai wanda za ku tattauna dama mutum ne wanda yake yana da ta'annuti kuma ka san da dukkanin kowace irin aya zaka kawo mishi ba zai imani ba saboda akwai wanda komi za ka kawo mishi shi ba zai bi ba wannan abin da ka zo da shi kamar yadda mazalar sallallahu alaihi wasallam kaga ya nuna ma kafirai ayoyi da dama ayoyi na alkur'ani ayoyi waɗanda suke kauniya amma wa masu gunin ayatu nuzur an qaumin la yu'minun duk waɗannan abubuwa ba su sa ba suka iya sallama ba to kasance da koyon da dama duk abin da zaka hudi ma ba zai yarda ba kuma zai kasa annusi to wannan babu in har mutane za su fitinu kar a yi tattaunawa shi ya fi zaman sawa alkhairi ka a yi tattauna shi ya zaman sawa alkhairi kamar matsala irin tattaunawa da ake kai tsi wani lokaci ana samun kuskure daga yan uwa sai ka ga misali sai a sa kai tsi a dinga yin tattaunawa kuma da mutanen da ba mamaki an san babu wani tsoron Allah tare da su suna son dama irin wannan damar ta samu don su zama so sun sama al'umma wata shubha to kaga wannan da akwai kuskure irin wannan samatu sheikh abdulaziz bin baz Allah ya shi da rama wani mulhidi ya taba neman su tantauna da shi da sheikh abdulaziz bin baz amma sai sheikh ya sa mushi sharɗin cewa sai dai su haɗu da shi a ɗakin da babu kowa saboda haka za su haɗu daga shi sai shi in ya so in shi ke kan gaskiyar shi kenan sai bi shi ya ce amma a saki haka a yi a wannan shaga ya ce a to kaga malamai na Allah suna leƙa maslaha al'umma suna leƙa maslaha saboda wasu suna da raunin zuciya shubha kuma tana da fusga to kaga sai a zo ana tattauna sai faɗi wata magana wanda ragowar mutane ba su iya sanin wannan abin ba saboda ba kowane ilimi ba ne ba ake gaya ma al'umma kaga za ka samu cewa wasu ababe na tauhidin ma suna da rauni kwarai matsalar yanzu karatu wannan littafin kaga littafi ne daga littattafan da suke mutawassitai kaga wanda yake mai matakin ibtida'i ba zai fahimci wani abu ba a tattare da shi abinda zai iya fahimta irin al'usul salasa misali kitabu tauhid misali kaga shine abin da zai iya fahimta to kaga kenan wani littafi ne wanda yake mataki na tawassul in ka kawo wata magana a cikin iri-irin waɗannan sai ka ga wani lokacin ya rikitar da wanda shi mutaddi ne to irin wannan so da yawa a tattaunawa akan samu irin waɗannan ababe ɗin sau da haka sai mu kula duk lokacin da zai zama to an tantauna ba kowane lokaci ba ne ba kuma da kowa ba ne ba ke tantaunawa ina an ƙara ya ce ha za a sharu arab wannan shine mafi shahara shine arab abin mafi zama abin sani inda al'amma wal khassa min ayi hasaja akan maimakon abu kasu ila aksara ila aksara min hikayati ga mafi yawa daga kawowa labarai annahu qirarun saboda wani abu ne wanda yake tilas ma'ana abu ne wanda yake sanannen abu babu wani lulluɓa a tattare da shi kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala wani abu ne da tabbatar da sifofin Allah wani abu ne wanda yake tabbataccen abu cewa Allah yana sama wajen larabawa da waɗanda suke ba larabawa ba wani abu ne wanda yake duk kowa yana sana saboda duk wanda ya shiga tsanani yakan ɗaga kan shi ne yakan ɗaga huskar shi ne zuwa sama yakan neman ceton Allah subhanahu wata'ala wanda yake a sama shi yasa mala yace to wannan shine kenan abin da yake ashharu shine mafi shahara ya shahara ya zama shahararren abu a'rafu shine mafi zaman tsawa abin sani inda al'amma wal khassa wajen wanda ba su yi ba karatu da wanda suka yi karatu min an ya taji ila aksara min hikayati maimakon a ashhar wannan ya fi zaman tsawa shahararren abu shi ne mafi zamantarwa sanannen abu min an yi hataki a kan sai an kawo hujja ila aksar min hikayati ga mafi yawa daga hikayoyi da kuma labarai wanda suke tabbatar da cewa lalle dukkan wanda ya shiga tsanani ko kunci ya ka samu cewa yakan jin a jikin shi ya ji a zuciya shi cewa mai ceton shi mai tsamakar da shi mai biya mai bukata yana a saman shi da yana hukurarru saboda abu ne wanda yake nasilan lam yuqikum alaihi ahadun babu wani ɗaya kuma wanda ya tsaye da al'umma ya ce musu ga yanda za ku ce ko kuma a'a ba daidai ba ne ba Allah ba a sama yake ba wala an karahu alaihim muslimun babu wani musulmi da zai ma wani inkari don mutum ya ɗaga kai sama yana cewa Allah ya cece shi ko ya ɗaga hannuwa sama yana cewa Allah taimake shi na wani karanta
قال أبو أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين قبل أرسل التعليق قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون للرب والسلامة إلا هو عليه الآية هو وهو على العرش ومنه في كل مكان وما خالفه من ذلك من يحتج بقوله وقال وقال ابو عمر ايضا اهل السنه يجمعون على الاقرار بالصفات الواحده القران والسنه والايمان بها وحملها على الحقيقه لا على المجال الا انهم لا يكلفون شيئا من ذلك ولا يحطون فيه صفه محصوره واما اهل البدع الجهميه والمعتزله كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقه ويزعم أن من أقر بها والشر هو عند من أقر بها ناظم للمعبود والحق فيما قال قال هنا بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الصحابة أئمة الجماعة.
نعم وقال أبو عمر ابن عبد البر أيضا ابن عبد البر كما دي يفر يشين كتاب التوحيد يشي أجمع علماء الصحابة malaman sahabbai sun yi ijma'i wa tabi'ina da tabi'ai allazina famila anhum at-ta'wil waɗanda ake ɗaukowa fassara na alkur'ani daga gare su kamar irin su ibn abbas da irin sahabban da suke mufassiruna da kuma mufassiruna daga waɗanda suke tabi'ai irin ɗalibai na ibn abbas ɗalibai na ibn mas'ud allah ya ji su da rahama qalu sun faɗi fi tawil qawlihi wajen fassara faɗin Allah ma ya kunu min najwa salasatan illa huwa rabi'uhum ba zai kasance ba ganawa ta mutum uku face Allah ne na hudu huwa alal arshi suka ce Allah subhanahu wataala alal arshi ya daidaita ga al arshi wa ilmuhum fi kulli makani ilmin shi yana a kowane bigire wa ma khalafahum fi zalika kuma ba a samu ba wanda ya saba musu a cikin cewa Allah ya daidaita al arshi ilmin shi yana ko ina man yuhtajju bi qawli wanda ake kawo hujja da magana shi kenan sahabbai sun fassara wannan aya da cewa wannan ma'iyya ta Allah subhanahu wataala gabawa ma'iyya ce ta ilimi da kuma sani na Allah subhanahu wataala suka ce Allah subhanahu wataala ya daidaita ga al'arshi amma ilimin shi yana a ko'ina subhanahu wataala sannan kuma ba samu ba wani sahabi ya saba musu saboda ka kaulin sahabi hujja ne matsar ba samu wanda ya khalafa mishi to babu wani sahabi da aka samu cewa ya ce Allah yana ko ina da zafi ko kuma wani daga tabi'ai wa qala abu umar aidan ahlu sunna mujmi'una ala al-iqrar yace ahlu sunna sun hada bisa tabbatarwa bi sifat al-warida kulliha da dukkanin siffofin da suka zo fil qur'ani wa sunna a qur'ani da sunna dukkanin siffofin da suka zo a cikin qur'ani wanda suke tabbatar da siffa na zatin Allah ahlus sunna sun yi imani da su haka wanda suka zuwa qur'ani wal iman biha da kuma imani da ita wa hamliha ala al haqiqa da kuma dora wannan sifa din akan haƙiƙanin ta Allah subhanahu wata'ala ce yana da hannu to sun yarda suna imani da Allah yana da hannu amma kuma suna kore ma Allah kaifiya da kuma misali la ala al majaz ba wai suna dauka bane a bisa majazi illa annahum la yukayyifuna shay'an min zalik sai dai ahlu sunna ba su kwatanta wani abu na siffar zafin Allah wala huttuna fihi sifatan mahsura sannan ba su takaita shi su zamanto sun iyakance shi da wata sifa wadda take mahsura a bar takaitawa wa amma ahlul bid'ah kenan ahlu sunna ba su takaita siffar zafin Allah subhanahu wataala da wata sifa a bar takaitawa ta halittun Allah a sukan tabbatar da ita sannan kuma tare da jahiltar kaifiyarta da kuma mutunta ta da kuma kwatanta ta wannan shine matafiya ta ahlus sunna wal jamaa dukkanin abin da yazo cikin alqur'ani wanda Allah subhanahu wataala ya ce siffar zatin shi ne to suna ambata wannan kuma suna imani da shi saboda inda har ba za a tabbatar ma ba Allah da Allah subhanahu wataala ba zai ambata shi ba cikin alqur'ani saboda alqur'ani Allah ya saukar da shi tibyanan li kulli shay kuma manzon da Allah subhanahu wataala ya saukar ma Allah ya dora mishi nauyin ima al'umma duk bayani bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya ce lalle da littattafai da hujjoji Allah ya sabkar maka da alqur'ani dan kama mutane bayani dalla dalla kuma haka manzo Allah sallallahu babu wani abin da ya bari cikin qur'ani face ya bayyana duk abin da qur'ani ya dunkule to zaka ga manzo Allah sallallahu ya bayani shi dalla dalla abinda qur'ani ya zamanto ya hade shi a takaice to zaka goma ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaɗa tsarasa bayani saboda abin da Allah subhanahu wataala ya wajabta mishi wa amma ahlul bid'ah amma ma'abuta aikata bid'o'i al-jahmiya daga jahmiya firqatul jahmiya ɗaya daga cikin al-firq ad-dalla mabiya jahan bin safwan wal mu'tazila da kuma firqatul mu'tazila ɗaya daga cikin firq wanda suke dalla su ma mabiya wasil bin ata kulluha gabaki ɗayan su saboda me yasa ce kulluha jahamiya ta karkasu mu'tazila su ma sun rarrabu al-taqari da manzalar sallam yace wa tasabtaru hadhihi al-umma ala 73 firqa kullaha fi nar illa wahida wannan al-umma sannu za su kasu kaso 73 duk waɗannan 73 gabaki ɗaya ce za su tsira amma 72 nan dukkan su finnar suna kan hanyar wuta ma'ana aqidar da suke kai aqida ce mai kai mutum wuta in dai ba Allah subhanahu wata'ala kenan ya yafe musu ba kulluha wal khawarij da kuma khawarijawa su ma gabaki da fa kullum yunkiruha dukkan su suna inkarin sifofin zatin Allah kaga kenan daga masu inkarin sifofin zatin Allah gabaki da firqul jahamiyya gabaki da firqul mu'tazila gabaki da firqul khawarij fa kullum yunkiruha wala ya'malu shay'an minha ala al-haqiqa ba su dora wani abu daga siffar zatin Allah kan hakika wa yanzu mu annama aqarra biha suna riya kuma duk wanda ya tabbatar da siffar zatin Allah mushabbihun suka ce mai mushabbihi iya daga tabbatuwa da kuma kafuwa da ake buƙatar musulmi na kirki musamman wanda yake ahlus sunna ya tabbata akai kar da laqabi ya zamanto ya girgiza ka kar da jinginu wani wanda yake kan bata dan ya jingina kanshi zuwa gare ka sai sa kai kuma ka ce a ni ba ni bane ba don wani ya aikata ba daidai ba da sunan musulmi ne kara tambaye ka ce kai musulmi ne ka ce a don wani ya jingina kanshi zuwa ga sunna sai aikata ba daidai ba kar ya sa kai kuma sai ka dinga jin kamar kana dan jin dar darin ka bayyana kanka a sau da haka ya ce wala yi marshiya mina da haƙiƙa ba su ɗoro na ba ka haƙiƙa wa yanzu mu anna man aqarra biha suna riya kuma cewa duk wanda ya tabbatar ita mushabbihu wannan lakabi ne daga laqabba wanda zaka samu cewa mubtadi aske ma ahlus sunna wannan kuma aji ana yi a yau ana yi a wancan lokaci zaka ga dukkan waɗannan firaqin da bid'a irin mu'tazila jahamiyya qawarij da duk sauran zaka ga suna jifan ahlus sunna da waɗansu alqab wanda suke marasa kyau wanda haramun ne Allah subhanahu wataala na cewa la tanabazu bil alqab zaka ga wanda suke khawarij suna jifan wanda suke shi'a suna jifan ahlus sunna da cewa nawasib ne zaka ga jami'a suna jifan ahlus sunna da cewa mushabbihai ne suna cewa mujassimai ne suna cewa kaza to duk irin waɗannan alqab din a baya an jefi ahlus sunna amma wannan in bai sa ba ne gaskiya ta yi halinta saboda in kana kan gaskiya me ya damu ka da an jefe ka dama lakabi ne aka jefe ka shi wanda ya jefe ka da lakabin ya jefe ka da lakabin ne don ya muzanta ka to kai babu abu a tare da kai me za ka damu sai wani ya ce ma barawo kai ba barawon bane me matsale hankalinka ma ba zai tashi ba saboda haka dan an jefe ka da abin da babu shi a tare da kai wannan ba zai sanya ma gwiwa ba ko ya sa ka ja baya sai dai ma ya ƙara maka himma da ƙarfin gwiwa to har yau zaka ga wanda suke kan hanya ta rashin gaskiya zaka ga suna jifan ahlus sunna da laqubba daban-daban da aibantawa da sifantawa ko a sa mawaka misali su dinga yi musu zambo irin yadda zamanin da kaga an yi wannan abin ko a sa 'yan fina-finai su dinga yi musu abubuwa wanda suke na shakiyanci ko wanda suke mawaka ko makaɗa haka dai duk zaka ga iri-irin wannan ababe ke saboda haka kenan sukan jifa halin suna wa hum indana man aqarra biha yace hum indana su a wajen mu man aqarra biha wanda ya tabbatar da ita na kuna lil ma'budi na kuna lil ma'bud haka ne ko wa inda man aqarra biha su wajen wanda ya tabbatar da wannan sifa na kuna lil ma'budi na kuna lil ma'bud kamar yana mai korewa abin bauta ne kamar yana korewa al ma'bud abin bauta ne wal haqqu fi ma qalahu al qa'iluna gaskiya tana cikin abin da qalahu al qa'iluna wanda suka faɗa bi ma na saka bihi kitabullah wanda suka faɗa abinda qur'ani yace wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wa alimatul jama'a saboda haka kullun dai gaskiya tana tare da wanda suka hudi magana ta gaskiya saboda qauluhul haqq faɗin Allah subhanahu wataala magana shi ita ce gaskiya saboda haka wanda ya tsaya akan Qur'ani ya tsaya akan sunna to tabbas shine wanda yake kan gaskiya kuma shine wanda zai zamanto daga alfirqatin najiya wanda la yadurruhum man khalafahum aw man khazalahum amma duk lokacin da ka ajiye dalilai na Qur'ani da sunna kake kama kame to lalle zai zamanto ka bar abin da yake hakika ka kama abin da bai da tabbas yace fi asrihi al-hafiz Abu Bakr al-Baihaqi ma'a ma tawallihi ma'a tawallihi lil-mutakallimina من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم قال في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين الصفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يشوف في أصله الحافظ أبو بكر البيهقي a zamanin wafi asarihi alhafiz abubakar albayhaqi wafi asarihi ya rayu fi asarihi a zamanin shi abubakar albayhaqi kenan ya rayu a zamanin wa ibn abdulbar kenan wafi asarihi ya rayu a zamanin saboda tsakaninsu shekara bai huce shidda ba haka shekara shidda wafi asarihi ya rayu a zamanin ibn abdulbar alhafiz abubakar albayhaqi magabata Allah ya saka musu da rahama ji kansu da rahama Allah ya saka musu da alkhairi ya ji kansu da rahama ka leka in ka ɗauko jil irin nasu jil na sahabbai jil na tabi'ai ka kalli kawai tarajim wanda aka dinga yi a ce maka tarjama daga shekara kaza zuwa shekara kaza ka leka adadin ɗumin malaman da ake samu mashahuran malamai sun rayu a wani gari wanda garin duka mutanen garin zaka ga takaitattu ne amma ka leka tulin malaman kuma ka kalli daraja da kimar da malaman gare su har yau shahara da ake ma zargi ba wai shahara ta lokacin su ba tana mun shahara shekara dubu shekara dubu ka san kawai idan Allah ne a duniyar da babu yanar gizo ka gani mu wala Allah shahara ka hira yanar gizo ce ta zo kuma yanda ka shahara haka wani mawaki ko ta karo ko wani dan daudu ko wani lalatacce ma can gurin shi ma haka ya shahara ko gidan rediyo ko gidan tele to su haka duba duk babu wannan abubuwan amma a duniyar lokacin in yana rayuwa a Baghdad in yana rayuwa a Baghdad to wanda yake rayuwa a Azerbaijan yake rayuwa a Kazakhstan wanda yake rayuwa a wasu duniyoyi na daban ko a yake yana da labarin shi wanda yake rayuwa a Afirka wanda yake rayuwa duk yana da labarin malam wane yana kalin abin mamaki ba babu salula babu na'ura babu abin nan amma sun san kansu yanzu sai wani ya tashi daga ifriqiya sai rihila ya tashi je gabacin duniya ko je yammacin duniya saboda akwai wani malami kaza a can gura ai sai rihila a kwashe watanni ana tahiya wani sai ya yi kusa shekara a hanya ya je can gurin ya da zango yana hanya yi kaza a hanya yi kaza so ke je shi haɗu da malami duk duniya labarin shi ya yanzu to kuma a garin hallau za ka samu cewa akwai yashi yashi kuma suna da yawa hallau yanzu wancan hutulan wancan ba ta wuce ta wancan ba hutulan wancan ba ta wuce ta wancan ba ka kalli wani abu ba wanda ba hutulan shi ta wuce ta wani in ba ilimi ba me zai haka to yi dan Allah shine ke tabbatar da wani yi dan Allah kawai ka nemi ilimi ka jajirce Allah subhanahu wataala in dai shi kada fata shine yake wanzar da ambatan mutum ko da ya mutu kuma wani baya kyautar Allah da fadalar Allah ba sai Allah dishewa ne da yake daga mani ba yi Allah dishewa ne balle kamawa da sharri ko ka bata sunan shi ko ka aibanta shi ko ga mai kaza a ba ni Allah dishi shi ba zai daga ka kuma daukakan wani ba ta hanawa Allah ya daga hannun wani saboda wannan kyauta ce ta Allah kullun namiddu haula yu haula min ata'i rabbi wa ma kana ata'u rabbika mahzura mutanen da ba su da alaka ma da addini duniya duk tana sanin su ka gani saboda haka kenan babe ne ilimi babe ne wanda babu ɗaukakar da ta kai ɗaukakar ta ilimi saboda haka kawai mu tsarkake zukatanmu mu nemi ilimi don Allah mu nemi ilimi don neman kusanci gurin Allah don mu samu ƙolin matsayi gurin Allah don mu haɗu da bayan Allah da muke karanta maganganun mu san cewa ma dama bai mu aikata ba irin aikin da suke aikatawa to kawai sai dai ya zamanto mun karanta sunayensu amma ba za mu samu haɗuwa tare da su ba sau da haka wannan ya ce fi asari alhafiz abubakar albayhaqi ma'a tare da kuma imam albayhaqi ma'a tawallihi lil mutakallimina tare da yanda yake da jibita na ulama'ul kalam min ashabi abul hasan al-ash'ari wasu daga ɗaliban abul hasan al-ash'ari yana da jibita yana da alaka tare da wasu daga ɗaliban abul hasan al-ash'ari kenan shi wa shi imamul bayhaqi yana da alaka da wasu daga ɗaliban abul hassan al'ashari abul hassan al'ashari kun ga sananne ne fitacce ne musamman ma abin nan inda ake jinginawa firka take na ashariya wanda kaga ana nasabta su ne zuwa ga shi abul hassan al'ashari rahimahullahu ta'ala duk da abul hassan al'ashari mutum ne wanda yake ya barranta daga aqida ta ash'ariyanci kaga za a iya a dinga jingina ma mutum abu amma kuma shi tuni ma ya baranta da babu dai batacce hallake ke kamar mutumin da zai dinga bin wani akan bata shi wanda kake bi kan batan ma ya tuba irin yadda aka samu su daga larabawa suke bauta ma aljannu kuma su bu sani ba shi aljannun su musulunta su suna ta bauta aljannun su kuma aljannun su musulunta kaga wahala kenan to kana samun wanda shi ya makalkale ma wani tuntuban wani malami in an zo ma sai kawo maka ai malama ne ya ce kaza kuma shi bai san ba malamin yayi tarabi shi bai san kaga shine matsalar da hatta da khawarij ne suka dinga samu sai mutum ya ce wa Aisha Salih ibn Usaymin ya ce kaza kuma shi Salih ibn Usaymin yayi tarabi kan magana shine kuma abin da zaka ga sun makiya sunna suke dangana ma irin su Sheikh Jafar irin su Malam Albani sai su ce ai Malam Albani ya ce kaza kuma ai ga kasata ma to kasat din da ka kawo ka kawo kasa ke akwai kasa goma sha kuma wanda ya yi taraji'i daga abu ai karshe ake kallo in ko da za a ce za a ma mutum hukunci da duk maganar da ya faɗi ai ba wanda zai sha a wannan al'umma sai annabin al'umma saboda wane ne wanda bai yi jahiliya ba da sahabban da suka karɓi addinin musulunci da a musulmi suke yanzu sai a musu hukunci da kafin shiga su addinin musulunci al-islam ya jubbu ma qablahu at-tawbatu tajubbu ma qablaha al-hijratu tajubbu ma qablahu in mutu ya tuba shi kenan tsari kuma sannan sun cika sharaɗin tuba sun bayyana wa bayyani sun yi bayani filla filla waye bai san ba malam jafar ya ce wannan tsari da ake bibiya na boko haram na kaza fata ne hallaka ne kaza ne kawarijanci ne kaga duka sun yi bayani saboda haka dan ka ji wani kasas malam jafar ko ya yabi aiman azzawahiri ko ya yabi maula umar ko ya yabi umar muktar ko ya yabi usama bin laden ko ya yabi kaza wannan wani kasas ne a da kuma abubuwa da yawa sukan zauwa ya zamanto mutane sun yi magana wani lokacin ba tare da sun yi aure ba wani kuma za ka ga da yana kan hanya mai kyau kuma daga baya sai balle daga kan hanya ne da gani saboda haka kenan abu da sanin ashari ya barranta daga wannan ashariyanci ba shi bane aqida shi aqida ta abu da sanin ashari aqida ce wanda take salafiyar aqida yayi mu'tazilanci tsawon shekara 40 tsawon shekara 40 saboda tasirantuwa da abu aliyu jubba'i karatu da ya wajen shi tashi a hannun wanda suke mu'tazila wannan ya sa dole saboda almaru ala dinin khalili fa yanzuru alukum man yukhalif wannan ya mishi tasiri sai ya tashi akan wannan kuma irin wannan kana samun da dama daga malamai in ka tashi garin da dariƙa ce ta yawa sai ka ga malamin ne ya tashi a wannan tsarin ana tahiya ana tahiya wani zaka ga ya tsubbu shekara 40 yana tsubbu wani ya tsubu shekara ashirin daga baya ya gane tuba to kaga tun da yanzu ya dawo yana cewa tsubin hallaka shi ai baka ce wato ai shi ma dan tsubin ne ka ga baka yi wannan saboda tuntun ya ce tsubin hallaka ce ka gani to su ma haka shekara wajen arba'in har inda Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi Allah ya kaddara mishi shari'a da ganawa aka ce kwana goma sha biyar ya killace kanshi yana ta bincike ne ko can yi kaza can gura haka ya gane dai wannan aqida ba ta kyau ya zo shi hau saman mumbari ya kwabe arken bashe ya ce yanda na kwabe rigan nan haka na kwabe muku ta zilanci babu ni babu mu ta zilanci kaga wannan shine shari'a kuma abu wanda yake mai wahala ba kowa bane zaka samu cewa mutum ya rayu akan irin wannan ɗaiɗaiku ne ɗan kaɗan ne illa man rahimallah mutum zai shekara arba'in yana kan wata hanya ba ta taɓata kuma ya zo shi ya dawo ya ce ya samka daga ita mafi yawan mutane ba su iya saboda zai kalli dandazon wannan mabiyan nashi yanzu gaba ɗaya hokaran bawul ne za yi in ka bari duk yanzu waɗancan mabiyan duk gaba ɗaya za ka zo da su sai dai wasu kuma daban ka gani to mafi yawa shine suke leƙa sai mu sai ga to yanzu suwa na suwa na maho dukkan zarrafa su ta anan yawa na maho yanzu na ce tsibbin nan alaƙa ta da su ita ce suwa na suwa na maho ita ce ka gani to wannan kuma sai tsoron Allah ne zai sa daga nan kuma ya sassauta shi ma dai dole ya zama tona a tsari na kullabiyanci ka gani shi ma ya kwashe wani lokaci kuma daga ƙarshen rayuwar shi Allah ya mishi gamin katar sai zaman to ya dawo a ƙida wadda take ta salafus salih kuma abin da zai nuna ma haka rubutun shi na ƙarshe maqalatul islamiyyin risala ila al-saghar ka gani sai kuma istima'u abin al-ibana ɗaliban an usulul diyana kaga waɗannan littattafai din a cikin su ya bayyana musamman maqalatul islamin ya bayyana firq firqud dalla ya yi raddi gare su ya bayyana cewa duk tabarkin su tabarki ne wanda yake mara kyau to waɗannan littattafai ka karanta su zaka ga aqida ce tsantsar ta ahlus sunna wal jamaa babu wani tawili babu wani abin nan a tattare da ita to kaga wannan shine karshen lamarin abul hasan ashari duk waɗancan aƙidun da za ka samu utazzalanci da sauran aƙidu wanda suke marasa kyau za ka samu cewa waɗanda suke kansu ko dai ka samu wasu sun tuba sun barin ko wanda suka doge a kai to ƙarshen wanda suka doge a kan za ka ƙarshen su baya zauwa da kyau Allah kare ma tawallihi lil mutakallimina tare da cewa Abubakar al-Baihaqi yana da tauliya yana da jifisa ga wanda suke malamai na ulama'ul kalam min ashabi abin hassan ash'ari yana da tasirantuwa da kuma alakantuwa da ɗaliban abin hassan ash'ari wannan yana nuna mana kuskura kuskura yawan muhalata da kuma tawalli na wanda suke sun kauci shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake na faram Allah ke cewa wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar fatamassakumun nar wala tarkanu ila allazina zalamu kar ku karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kawunan fa tamassakum an saboda haka wa zabtihi anhum da kuma inda yake ba su kariya a ka'ida baya halitta ka dinga ba da kariya ga wanda hanyar shi ba ta da kyau kana samun waɗanda sai su zo baka ba sunna kariya ba zaka zo kana ba da kariya ga wani abin nan kawai ka in ma an faɗi magana in ma ba a yi ba adalci a cikin karka ji a dole yanzu dole a yi adalci kan kaza dole a yi wa garin wannan za ka je ka gabaki ɗaya ma ya zama to kai ma ka faɗa saboda haka kenan wazar fili alhu da kuma yanda abubakar albai haƙi yake dinga ba da kariya ga wanda suke ɗaliban abul hassan al-ashari amma tare da haka tsara fi kitabin asma'u sifat a cikin littafin shi kitabul asma wa sifat yace babu ma jaa fi isbatil yadaini baban da yazo dangane da tabbatar da hannayen guda biyu sifataini yace wannan hannayen siffofi ne la min hayatul jariha ba ta bangaren cewa jariha gaba ba lewuro da khabar sadiqi bihi saboda zuwan hadisai wanda suke na mai gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam nan gurin cewa lamin hasir jariha wannan gaba malamai suka ce iya daga tasirantuwar da abubakar albayhaqi da ulama'ul kalam ai kaga a mazhabi na da suna kawai tafatarwa ake isbatu daidai ne babu zancen ka ce lamin hasu ba da ta huskar gaba ba kaga ba a wannan abinda Allah bai kore ba ba za ka ce wa Allah ba wani bane ba baki bane ba a wannan ulama'ul kalam ba ka ji ahlus sunna duk suna wannan shi yasa imamu safari ne malamai suka mishi nakari a wannan bangare din kenan nan ma kaga sai ce la min hasul jariha duk maganganun da muke karanta ba ku ji suna dinga kawo irin wannan tsayi din ba ta huskar gaba ba to tasirin toshe da ulama'ul kalam wannan yare ne daga yare na su ulama'ul kalam sune suke amfani kenan da wannan irin wannan kuma ɗaiɗaikun wannan zallakin ana uzuri a kansu irin wannan zallakin yanzu ba ka ce ba ai bai haƙi ya yi kaza duk malamin da aka san shi a babin karantar da sunna da ba sunna kariya da tabbatuwa kan sunna in ya samu zamiya a kan wani abu to aka mai uzuri kuskure ne irin tsarin masu zafafawa wanda kawai da an samu malami ya yi wani kuskure kwaya ɗaya gaba ɗaya sai su rusa shi su badda shi su dinga nafar mutane daga shi wannan kuskure ne irin yadda kuma za ka ga da yawa daga matasa wasu sun ɗauko irin wannan abin inda za su tsaya su kalla da kyau duk adadin malaman da suke tura an kace to shikenan malam wani haka lissaho mai duk malami gaba ɗaya zai gaya ma duk malamin da ka iya sani wanda ka san shi a babar sunna to zai na fara ka da shi zai ce kakka saurari kakka saurari daga ƙarshe ce mushi to wani malaman ne zan saurara wanne ne zan saurara kawai ƙarshe dai kanshi ne zai barci ƙarshe dai kanshi ne kurin zai bari ka gani ina abin da suleimanin ruhaili ne ya ce wani a masar yake cewa ban san wani salafi ba a masar ya ce daga shi sai matar shi sai abokin shi ka gani saboda dole lazim ne in ka ce malam wani kaza malam wani kaga su aikin su kenan wane ne suke bari babu wanda suke bari babu wanda suke bari wa suke bari su ce ma wani kaza ne wani kaza ne wani kaza ne yanzu ne kawai daga ƙarshe sabon lale ne za yi yanzu shi a ɗan tsugulutan shi shi ne zai ce maka kawai shi shi ne to don Allah yanzu ya ni ya ɗan uwana mu ne za mu ɗauki gabaran karantar da al'umma shin sunnar ma su kwana wai ka ma gama fahimtar ma sunnar ma su kwana ka ma gama fahimtar sunnar ka gani to ka ga wannan kuskure ne kenan irin wannan zallat din inda za a bibiye su shekul islam ya ce a wannan al'umma ko abubakar ko umar ko usman ba wanda zai sha in ka ce duk inda kuskuren mutum za ka ɗauko sau da ai ba ma'asumi ba ne ba kenan da za ka samu misali mutum ne ya shekara arba'in yana ɗarika yanzu sai ya zaman to bayan shekara arba'in sai fahimci sunna dole a maganganun shi za ka dinga cafkar waɗansu ne wasu tuntuɓe misali za ka ɗauko lahaja na sufiya kun lura da wannan yanzu duk waɗanda sun daɗe a ɗarika za ka ga akwai wasu lahajatun sufiya haka da waɗansu istilahata haka sai kaga suna ɗan kakkarawa suna wani lokacin ma sai kaga ana haɗa da su kan wasu abubuwa ɗin saboda me yasa kenan sun jima a waccan tahiyya ɗin sun tasirantu sosai to baka hana mutumin da ya jima cikin abu dole ya ɗauko waɗansu abubuwan da shi kan shi ma bai ankara ba tuntuni suna suna tattare da shi to irin wannan akan uzurin shi قال الله تعالى يا إبليس ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ma manaka shine zaka ga da kodiya masu intisabi zuwa ga sunna sai ka ga wani yana dan rubutun sha sai sai ka ga wani yana dan rubutun sha ana kame yana roƙon Allah haka wani yana zaka gari haka suna dan abun bayyana bayyana haka zaka ga suna yi haka zo su yi addu'a haka wani lokacin su karɓi sabkoki yi sabkar da ya kasu to mu ba laya ba nan sun da ya sabka a yi addu'a ka gani ce to mu namu mai sauki ne ne to wannan ya kyale su ne sannu sannu sannu saboda kaga mutum ya gane babu kuma wata sana'a kirki kuma ya kokari ma ya sabko daga tankin yanzu ya bar bakar tsibbin kenan ya zo mai dama dama dan bashi ya addu'a ya dan karanta ya yi sabka ya nan to in ka ce duk da hakan ma duk ka kore shi kaga kenan baka mai adalci ba ya jima shekarar shi talatin tsibbin na ita ce cin shi ita ce shan shi ita ce komi yanzu ya zama ɗakin shi babu babu katakon ƙasa babu bakin allon bakin ƙarhe kuma da yana ta gashe zukatan alhazai ka gani yanzu ya zama kawai ya takaita dai a zo ya yi sabga kaga wani rubutun naƙuda haka wani rubutun naƙuda ya rubutun naƙuda saboda waɗancan mata alhajjoyin wanda ya saba musu amma sukan nesa da mara kyau ɗin kaga wani ne da ya tuba shi kuma ya taba ma wani dan kwangila ya taba ma to shi wannan ya shi wannan sunna ne saka yanzu ya taba ma wani dan kwangila ya mushi dan kwangilan kudin shi tun makale shine sai dan kwangilan ya zo kawo mushi kuka cewa ga shi kaza kaza kaza sai washe gari to sai wannan aka kira shi aka ba shi kudaden shi to shine kudin shi suka kara makale kuma bayan tsuntune shi malamin ya fahimci sunna sai ya zo shi yake ta mai magiyar bala'i yake ta neman ya ba shi abin nan ya ya ce to shi kuma lakanin wasu sunayen ruhanai ne ake gawa sa kira sai su tashi hankalin mutum yana cikin barci sai tsayi hankalin shi dole sai ya biya ba shi wannan zai hankalin shi zai kwanta ka san ana irin wannan da koyar da su ko mutum ya rike ma ba shi ya kasan sunan shi sai ta kawai sai shi ɗanu su dugun zama hankalin shi a rikita shi in ba su abu ma sai haukaci wani kuma bashi ne kawai sai a sai su tashi hankali kawai sai tsirki tashi gaba ɗin su ana shi abin da to irin wannan ne shi kuma tsiniya to bai ta mishi kwawa ya bashi to kaga irin wannan yawanci sukan watsar da waɗannan abubuwa ɗin amma baka raba su da irin waɗannan ƙananan ƙananan abubuwa ɗin yawanci akan zuwa suna yin su wa qala bal yadahu mabsutatani yace bal yadahu mabsutatani bari hannayen shi guda biyu mabsutatani abubuwan shimfidawa ne wa zakara al ahadith as-sihah bayhaqi ya ambata ingantattun hadisai fi hadar ba wannan littafi na imam al-bayhaqi littafi ne wanda yake matsabu mutadawal kuma kenan sai dai akwai ta haƙiƙe na kautari shi kuma kautari kowa san ce hallakeke ne ɓatacce ne duk ya buɗe nan ya ɓata ya ɓata littafi kenan za ka yi da ma sai ka nisanci wannan wannan yan misal qawli fi ghayri hadithin fi hadithin shafa'a ya adam anta abul bashar ya adam kai ne baban bil adam khalaqaka Allah bi yadi Allah ya halice ka da hannun shi wa nafaka fika min ruhi ya busa ma daga rai daga gare shi wa misal qawli fil hadith al muttafaq alayhi anta musa istafaka Allah bi kalami kai ne annabi Musa da Allah ya fifita kai zabe ka da zancen shi wa khattalaka al arwaha bi yadi wa khattalaka al alwaha bi yadi ya rubuta maka allina at-taura da hannun shi wa fi lafzin wa kataba laka at-taura bi yadi ya rubuta maka at-taura da hannun shi ومثل ما في صحيح مسلم وغرس كرامة أوليائه ألا يدس كرامة نا مسوينش في جنة عدن أبوبون كرمشي الجنة تدوما بيده ومثل قوله تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة كذا ذات زمر القيامة تمكف راسا دعا يتكفأها الجبار وبنجي سبحانه وتعالى زي زمنتو يتكفأها yana mai jujjuya ta biyadihi da hannunsa kama ya takaffa a halukum khubzata fi safari kamar yadda ɗayan ku zai dinga jujjuya gurasan shi a bulaguro nuzulan li ahli janna dan ya zamanto kenan masauki ga wanda suke ahli janna wa zakara hadisa misra qawlihi biyadihi al-amr ga hannayen Allah ne dukkanin al'amurra wal khairu biyadika alkhairi duk a hannayenka wallazi nafsu muhammadin biyadi yace ina rantsuwa da ubangijin da ran annabi muhammad ke hannun shi wa inna la yabsutu yadahu bil layli yatuba musi'an nahar Allah yana shimfida hannun da ya dace ma za su shi da dare dan masu sabo da yini su tuba babu tababbe a sarare kamar wanda dare zai zo rana ta hada bai istighfari dari bai sai ne istighfari ya tuba ga Allah subhanahu wataala babu tababbe kamar wanda wal mustaghfirina bil ashar Allah zai sabko saman duniya yana cewa ina mai neman gawara an gafarta mi kai ta sabo da dare kuma ka bari har rana ta huto baka nemi kankarar wannan zunubin ba kaga so ake duk abubuwan da kai ka in ka zo kwanci ka tabbata kar ka kwanta barci sai kai nemi yahiyar Allah ka nemi gafar Allah kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna ma yaghfiru dhunuba jami'a inna huwal ghafurur rahim babu tababbe kaman mutumin da zai je lahira da niki nikin zunubi alhali kuma ubangijinka subhanahu wataala na cewa inni la ghaffarul liman taba Allah subhanahu wataala ghafiruz zambi wa qabilus tawbi amma duk da haka ka bar al-ghafuru wa inni la ghaffarul liman taba dukkan ajje wannan har sai ka je lahira dumin zunubi shin akwai zunubin da yake girma wanda Allah baya gafarta shi kaga dai karshe ne babu kamar kiristoci da Allah subhanahu wataala ce afala tubuna ila lahi wa yastaghfiruna saboda haka kenan mu dage da yawan istighfari da tuba ga Allah subhanahu wataala kar da girman zunubin ka ka kalli girman mai gafarar zunubi kin ba girman laifin ba babu wani zunubin da Allah subhanahu wataala yake ma Allah girma Allah baya ya shi wa yabsutu yadahu bin nahar yana shimfida hannun shi da yini bai tuba musi'ul layl wa qawlu al-muqsituna inda Allah masu adalci gun Allah alama na bira min nurin suna sama wasu hasumi na haske an yami na rahman a dama ta Allah subhanahu wataala wacce da ta yi dai yaminu guda biyun hannayen Allah duka dama ne wa qawluhu yaqulu lahu samawati yawm al-qiyamah da kuma fadin manzala sallallahu Allah zai nade sammai gabaki ɗayar al-qiyama was samawatu matuyatun bi yamini thumma ya'khudhuhunna sai Allah ya rike su biyadihi al-yumna da hannun shi da dama amma wacce ta yi dai yaminu sun mai kula ya ce anal maliku ni ne mamallakin kowa da komi ainal jabbaruna ina waɗanda suke masu tsaurin kai ainal jabbaruna ina masu mulki ainal mutakabbiruna sun mai tsawil arzaini bishimali sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya naɗe kasai gaba ɗaya bishimali da hagu ma'ana fi tarihi yaminu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ke cewa kenan Allah subhanahu wata'ala zai zamanto ya damke ƙasa sannan kuma ya zamanto ya nannaɗe sama sun mai kuli anal malik ana al-jabbarun ana al-mutakabbirun wa qawli yaminullahi mal'a da kuma fadin shi damar Allah a makarasa ce la yafiduha nafaqa cewa baya kwafe ta bai tauye damar ta Allah subhanahu wataala sahaul layla wan nahar Allah shine mai yayyayi dare da yi kullum mai midu haula yi haula min ata'i rabbi babu wata kyautar da take ma Allah subhanahu wataala girma kar ka ga cewa ya za a kuma an ya Allah Allah ban kaza ko kaza ko kaza shi yasa ma ba a sanya zaman to ko roko za ka yi kar ka ce Allahumma ati in shita Allah in an so a bani ma'ana ka nuna cewa Allah in ba damuwa a bani fa inna ma la yata'azamu shi Allah ba abin da yake mai girma mutum ne zaka ce in dai ban sha ba kai kenan ba ka cewa ba Allah Allah in ba damuwa in dai ba wani wannan in a bani kaza in dai ban takura ba in dai ban yi kaza ba Allah a bani a Allah subhanahu wataala la ya ta'azamu shi wannan yana daga abin da Allah ba zai biya ma bawa bukata bawa ma Allah haka na kawai ka kalli girman Allah ka gaya ma Allah kuma ka abin da ya tada maka hankali a gidan duniya tunda har Allah subhanahu wataala ya sadaukantar da aljanna gabaki daya duniyar nan kuma Allah kallon ta ma bai ba to kar wani abu ya tada ma hankali sai Allah ya haramta ma ni'imar shi yana daga musibar da muka samu kanmu a aliyasu min rauhillah alqanu sai bai tsammani wani zaka kawai shi ya dauki kanshi kawai shi zai rayu a talaka har ya mutu a talaka in ya zo ta motsa ta wuce karfe ko karanga wanda dan lokaci ne zai zama to an sai da ta bola amma yanzu shi gane ke wannan mota ai mun sai dan aljanna ana hawa kamar tuni a huda ma kanshi Allah ya huda ma kanshi tsammani to ka ɗauki dukkan ita motsa shekara nawa ne za su dan ne ka gani saboda haka babu wani abin da karka hudda tsammanin duk abin da ka sani wancan in me yayi ka Allah ya bashi saboda haka kawai ka gaya ma Allah shi yasa Allah ya ce wasu aluma mai fadli ba wanda aka ware kuma ka ce wani a talaka zai tsaya wani koma bane wani kasan sai a kyautar Allah kawai abu da take sahau lail wa nahar lain ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal ard ba ku ga abin da Allah ya ciyar tunda Allah ya halicci sammai da kasai kai in ba Allah subhanahu wataala mutum ne wanda a huddo shi daga kurkuku kawai kai shi gidan mulki ka dauki ne misali annabi yusuf alaihi salam rijiya kurkuku kuma daga kurkuku sai gidan mulki ka gani da kurkuku sai gidan mulki irin su obasanjo na wanda kurkuku kawai shi kenan aka hudo ka hoto kawai mu baka mulki shi ne hako daga gidan kazo a hudo kawai in ba Allah ba wake yin haka dan Allah kawai abinda Allah ya yi niyya abinda Allah subhanahu wataala ya sai Allah kakka ga girman abu gurin Allah subhanahu wataala matsalan ka kawai a ce baka san ba Allah ko kuma ka dinga dauka akwai abin da ya girmama Allah shine amma in dai ka san Allah ka kare da komi mun zo khalaqa samawati wal ardh fa inna lam yaqad ma fi yamini duk abin da Allah ya bada bai rage abin da yake dama Allah ba arshuhu alal ma al arsha Allah kuma yana akan ruwa wa bi yadihi al ukhra al qabd kuma da hannun dai Allah ya rike ya kutugo yarfa Allah ya daga wasu ya kasa da wasu yau wani yana kuka wani wani ya yi kasa wani ya sama haka ne ake ta sahiya وكل هذه الاحاديث في الصحيح امام البيهقي ce kaga duk wannan hadisan suna cikin sahih sahih al-bukhari yamu nan gurin kenan kan wannan gaba insha Allah Allah subhanahu wataala abinda muka wuce tsara mu a ladan kuskuren Allah gafarta mana Allah suka suka san mu da sanin girma Allah subhanahu wataala da girma Allah da tabbatar mu Allah subhanahu wataala da abinda Allah subhanahu wataala tabbatar mu za su shi Allah ba mu ikon yin komi domin shi masu damuwa Allah ya damuwa marasa lafiya da wanda suke da majita muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba su lafiya rabbal alamin Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi yan uwan mu musulmi a ko ina suke a duniya musamman Palestine da sauran gurare Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu izza da ɗaukaka ya tausaya ma raunin yan uwan mu da suke Syria Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su haɗin kai ya ba su aminci ya tabbatar musu da daular su Allah subhanahu wa ta'ala ya kumyata dukkanin wasu kafiran da za su so su ga watsewarsu Allah subhanahu wa ta'ala haɗa kalmar su guri ɗaya ya rabbal alamin dukkanin inda musulmi suke da rauni Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe mu ya rabbal alamin Allah tabbatar mana da addinin da ya yarda mana a bayan ƙasa ya rabbal alamin Allah tabbatar da izza da ɗaukaka ga ma'abuta riko da addinin shi ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da kaskanci da komawa baya ga waɗanda suke maƙiya addinin Allah ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ɗaukaka kalmar shi sama da kowace kalma ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya arsa mu da ƙarshe wanda yake na gari Allah kare mu da intikasi da kuma mummunan ƙarshe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ولا تسر ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن في ديننا أو أن نرد على أعقابنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر الله أكبر